أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلوات ربي وسلامه على أعظم خلق الله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه عباد الله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الأرض إلى الله فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الحدي حدي رسول الله وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وإخلاصا وتوفيقا وصدادا يا رب العالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan yabo da godiya masu tarin yawa marasa iyaka sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin hikimar shi da ikon shi ne da kaddarawa shi ya sake kaddara saduwar mu a wannan lokaci a wannan masallaci mai albarka domin ci gaba da darasin mu na daura a cikin littafin al-urjuza al-mi'iyya wanda wannan shine jarsa ta uku ko a yau muna ranar litinin 12 ga watan jimadal akhira shekara ta dubu. da biyar hijiriya wanda shi ne 25 ga watan sha biyu watan Desambar shekara ta 2023 miladiya in sahat in ta inganta muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya mana wafaka da abin da yake daidai da kuma guje mu kuskure a yau ta yi musadafa da wata irin rana wadda sallanni sallan noel sallan kristoci wanda da yawa abin takaici abin bacin rai ga ɗiyan musulmi wanda ba san menene ake nihi da noel ɗin nan ba ba san menene isna aƙidar kristoci ba baka san menene mugun nihis ba mugun kullinsu wai da kai ake zuwa ana fitan mi ana sallata sallan noel ka duba haka gani in ba batan basira ba da tsamsul basira da wani abu makamancin wannan ni ya haɗa menene musulmi da kristoci a bangara haka taya su wannan mu'amala in ta kama za a yi mu'amala mai kyau watakila ta hanyar mu'amala ka su fahimce addininka su koma ga addini amma ba a baka izini ba kan cewa sallata sallarsu hatta da wato abinci da aka ce ka ci nasu in na sallolinsu ne wasu malamai sun ce baka cin shi hal kai kai musulmi ka zo kana yi ma dan uwanka musulmi joyel ya ne ake ta joyel noel ko joyel noel to ai kaga wannan tsamsul basira ta wuce ka bincika ka ji menene sallar Noel da kuku fara bincike ka ji kan ka zo ma menene ya sama musulmi kai yi ta fara bincike ka ji mecece islin sallar Noel kaga wai ya kamata a ce kana da hankalin kirki kana addinin musulunci zaka yi fetan ta to wannan muna buƙatar gaba ɗayan mu mu zamna mu kalli kanmu mu kalli rayuwar mu mu gani muna tahiya a cikin abin da ya dace ko menene ne duk musulmi mai hankali bai kamata ba yi sannan ga sabuwar shekara na tana zuwa a yi ta barka da sabuwar shekara a ina sabuwar shekarar wa da wa aka yi ta wa ya zamna ya ce takaci a wurin sallah annabi sallallahu alaihi wasallam cewa Allah subhanahu wataala ya baddala muku salloli wanda suka yi wancan da kuke yi ga sallar idi babba ga sallar idi karama kuma ga karamar sallar idi ranar juma'a kai da kake da wannan manya-manyan rane kun na sallah ina ruwanka da sallar kiristoci walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum ba za su taba yarda da kai ba yahuda da nasarawa sai ka bi addinin su kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yace mu saba musu khaliful yahuda wan nasara mu saba mai yahuda da nasara amma abin takeici mu ke gun su shibur shibur sai mun ga koya akai sai mun yi shi Allah mana gafara ya tsare mu kenan dai kalubale ne gare mu musulmi kowa ya kula da addinin shi mu kula da kanmu mu kula da menene muke yi Allah mana gafara a darasin mu na karshe cikin wannan daura mun tsaya baiti na 23 yau insha Allah zan mu tashi baiti na 24 insha Allah haka ne ko alal musannif rahimahullahu ta'ala malin yake cewa summal wudu'a was salata allama jibril wa hiya rak'atan muhkama summa madat 20 yawman kamila faramatil jinna nujuman ha'ila ثم دعا في أربع أوامي بالأمر جهرة إلى الإسلام نعم ورابع من النساء واثنى عشر ورابع من النساء واثنى عشر من الرجال الصحب كل قد هجر إلى بلاد الحبش في خامس أم وفيه آد ثم عاد لا ملم ثلاثة ثلاثة هم وثمانون رجل ومعهم ومعهم جماعة حتى كمل وهن عشر وهن أشهر وثماني ثم قد أسلم في السادسة في السادس حمزة الأسد وبعد تسع من سنين رسالتي مات أبو طالب ذو كفالتي وبعده وبعده خديجة توفيت من بعد أيام ثلاثة مدت نعم وبعد خمسين وربع وربع أسلم جنا نعم جن نسيبين وآد فعلما نعم ثم على سودة ثم على سودة أمدى عقده في رمضان ثم كان بعده عقد ابنة الصديق في شوال نعم وبعد خمسين عام تالي أسري به والصلوات فردت خمس بخمسين كما قد hufizat musa baiti na 36 sai mu gani in sun shiga insha Allah na'am mala yake cewa a cikin bayani ko mun gani can baya baiti na ƙarshe fi ramadan aw rabi'il awwali wa suratu iqra awwalul munazzali farkon yi ma'annab sallallahu alaihi wasallam wahayi bayan ya cika shekara arba'in. shine sai mala yace ma thummal wudu a was-salati allama jibrilu wa hiya rak'atan muhkama baya an yi wannan an sabko mai ikra an wuce an wuce sai yace ma summa bayan haka al-wudu was-salatu allamahu jibril bayan haka jibril sai ya koya ma annabi sallallahu alaihi wasallam al-wudu da sala ya koya mai arwalla ya koya mai mi sallah Jibril wahiya rakata ne muhkama a lokacin da aka koya mai arwallar da sallah wato ya kasance raka'a guda biyu ce sallah raka'a guda biyu ce arwalla in kai arwalla kai sallah kenan anan wannan baita yana kwatanta mana lokacin da Jibril ya isko Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mai yanda ake arwalla Annabi ya kalli arwallar Jibril yayi ya hoda mai yanda ake sallah yayi jibril ya sha shi yayi sallah annabi sallallahu alaihi wasallam da aka yi da wannan sai ya dawo wurin mi wurin khadija shi ta ma ya koya mata arwallah ya koya mata sallah hadisi zaid wannan a cikin wannan zaid bin haris ya zo maulan nabi sallallahu alaihi wasallam bararran bawa annabi sallallahu alaihi wasallam wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake son shi sosai ko sai ya ce mashi ya kawo cewa annabi sallallahu alaihi wasallam anna jibril atahu fi awwali ma uhiya ilayhi farkon aike da aka ma'annar sallallahu alaihi wasallam jibril ya zo mawa ya zo ma rasulullah an gane ko fa'allama huludu a wasala sai ya koya mai yanda ake arwalla kuma sai ya koya mai yanda ake mi sallah an gane ko falamma faraka min wudu'ihi bayan ya ida arwallashi akhadha akhadha ghurfatan min alma'i fanadaha ala biha farjahu bayan ya ida arwallashi sai ya watsa wato ruwa akan gaban shi kenan wannan kenan bayani yana nuna ma lokacin da aka harkon musulunci da aka sha'anta sallah mine ne raka'a biyu ce lokacin sallah ka yi arwallah ka yi raka'a biyu daga baya da aka farlanta sallah aka rarraba aka rarraba sai ya zamanto ta gida aka daga ta daga biyu aka bar ta asuba ita kadai ce biyu ita kuma ta balaguro aka bar ta eh wato ta magariba ce kadai uku mun gane ko kinan harkon musulunci sallah raka'a nawa ake biyu daga baya ta koma aka rarraba su shine nan ya gaya maka sai ya ce summa madad 20 yawman kamila faramatil jinnu faramatul jinna nujuman ha'ila bayan an kawo ma annabi sallallahu alaihi wasallam iqra an bude mai wahayi sai yace sai aka yi kwana 20 cikakku da aka yi kwana 20 cikakku faramat nam faramatul jinna nujuman ha'ila sai aka fara jiwa aljannu da ni nujum tauraru ha'ila masu ban tsoro kenan suke tsoratar da su mukhifa na kenan bayan kwana 20 da aiki annabi sallallahu alaihi wasallam an ce mai ikra to nan sai aka fara mi sai aka fara jiwon aljannu da mi da tauraru ai ka sa Allah subhanahu wataala ya ce wa laqad zayyana samaa dunya bi masabiha wa ja'alnaha rujuman lishayatin Allah ya ce mun ajauta sama ta duniya da wasu hutulu tauraru kenan in ka kalli tauraru cikin dare sai ma kana cikin daji cikin gari baka gani kya abin haske ya yi yawa cikin dare ka kwanta kana kallon sama ka gan su tar sai ka ga wallahi kyau gare su sun ajauta sama sama ta ƙara kyau sai Allah ya ce bayan wannan waje alna harjuma li shayafi sai aka mai da wannan tauraron abin jiwa ne ga shedannu a da aljannu sun kasance me suna zuwa su hau su hau su hau shine Allah subhanahu wataala yake ba mu labarin bayanin su a cikin suratul jin suka ce wa anna lamasna samaa fa wajadnaha muli'ata harsan shadidan wa shuhuba suka ce ai mu mun je mu nemi labarin sama mun je mu hausa mu ji ne labarin ni za a yi mu zo mu ƙara ƙarya mu rahada mu mutane mutane da sun gani menene gaskiya dai ta ci sai a ce a wannan fa haka ne gaskiya ce aljani in ya ɗauko labari daga sama sai ya zo ya ƙara ƙarya gobe ya tar da tara sai ya zuba wa boka boka shi ma ya ƙara ƙaryar shi a lokacin ko sai a samu gaskiyar nan guda sai ta abu an gane ko lokacin ayyami suke ɗai ya hau ɗai ɗai ya hau ɗai sai su samu wuri can sama sai su samu wuri su zamna an gane ko in aka yi umarni aka ba mala'iku umarni sai su shi sai su zo su wasu mun gane shi ne suka ce lamuslar sama'a mun lalabi labarin sama fawajin naha muli at harsan shadidan wa shuba an cika ta da wasu tsaro masu tsanani da kuma shuba wannan wuta na tauraru da ake jihowa ai kona su take ta haura da su sai suka ce wa anna kunna naqa'udu minha maqa'ida lis-sam'i faman yastahi faman yastami al-ana yajid lahu shihaban rasada yace mu mun kasance muna samun wurare maqa'id murare mu zamna lissam idan mu sauraro magana to duk wanda ya ce zai shi wurin nan ya zamna ya sauraro zai samu wannan tauraron ta jehe shi an gane ko sai suka ce wa anna la nadri can suke wadi ko wa anna la nadri a sharrun urida bi man fil ardi am arada bihim rabbuhum rashada mu dai yanzu bamu sani ba wai so ne ake a dora ma mutanen ƙasa wani mugun abu ba a san mu ji mu zo mu ba su labari ko dai ubangiji su yayi niyyar su shirye ne an gane ko to wannan kenan kaga da suna zuwa suna mi suna sauraro labari an gane ko sai aka hana su da aka hana su eh sai ake jiwa su wato da wannan wato taurarin aka hana su eh saurarowa sanadiyar an za a aiko annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam da aka hana su sai iblis yake cewa wato ku je ku dubo mani menene ya faru har ake jiwa mu da taurarin nan aka hana mu an gane ko iblis sai ya tura da suka je suna yawo sai suka isko annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallah a cikin menene cikin duwatsu sama makka cikin duwatsu sai suka zo suka bashi labari yace to wannan al'abin ne shine yasa aka hana mu saurare da a yi suna jiyowa ko to yanzu don ma kasu shi kasu sami wani mugun abu a cikin a cikin addini shine aka tsaida su in za a turo ma annabi sallallahu alaihi wasallam wahayi ta aya qur'ani menene ake zuwa konfuwa ce ta mala'iku ba mala'ika jibril ba kada yake zuwa tare da tawaga ta mala'iku a shirye suke ko wani shaidan zai zo ya shi wani abu ko ya sa wani abu a buge dan banza shi ke na yafe to ita na ni ka gani to ko jibril kadai ya zo shi kadai a shiryen shi akwai ifritin da ya isa ya nuho shi an gane amma sai aka haɗo shi mi da kowa ta mala'iku wannan kenan sai aka hana su sauraron labarin sama shine yace ma baya an yi wannan sai ya kasance an yi mi aka bayan kwana 20 da ya aiko annabi shi kenan sai aka ga labarin sama an aka fara juhun aljannu aka rike labarin sama ibn abbas yake cewa kanan jinni yas'auna ila samai yas'aduna ila samai aljannu sun kasance suna hawa sama dan su sauraro wahi in suka ji kalma zadu fiha tis'an sai su ƙara kalma tara ta ƙarya fa amma nam fa amma kalma fa takunu haqqan ita wannan kalmar da suka ji ta gaskiya ce su zo su haɗe ta wa amma ma za da batilan da abin da suka sauraro suka ƙara na daga baya ya zama ƙarya ce sai ibn abbas ya kituma falamma ba'asa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min umin maqa'idihim da aka aiko annabi sallallahu alaihi wasallam sai aka hana su su je su siyo wannan sauraron aka hana su kwata-kwata fa zakaru zalika li iblis sai suka je suka faɗa ma iblis babban su babban nasu iblisin sai ya ce masu walam takunu nujum yuhma biha qabla zalika yau ibn abbas yake cewa amma kamun wannan lokacin ba ta ba jiwon mi ba jiwon shedanu da wannan tauraru sai wannan lokacin faƙala iblis sai iblis ya ce masu ma haza illa min amdin kad hadasa fil ard yace ku sani wannan abin akwai wani al'amari da ya faru akan ƙasa ku je ku bincika mani sai suka isko annabi yana karatu iblis ya ce masu wannan shine al'amari wannan ruwa ibnu abbas ya kawo ta an gane ko sannan malam ya ci gaba da cewa summa da afi ar summa da afi arba'il awami bil amri jahratan ila al islami bayan haka annabi sallallahu alaihi wasallam sai yayi kira fi arba'il awami kenan bayan haka arba'il awami shekara hudu bayan haka mun gane ko ba da arba'in min awam bayan shekara hudu da'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bil amri jaharatan ila al-islam sai yayi kira jaharatan min al-islam ai da annabi sallallahu alaihi wasallam shekara uku yayi sun wuce kawai in zai kira ka sai ya zo ya kwankwara maka gida wane ina da magana da kai kaza kaza kaza kaza ya faɗa ma ya raɗa ma magana ce ni annabi ne Allah ya aiko ni ka tsira kai kaza kai kaza diyawa sun musulunta ta haka diyawa ba su yarda ba amma duk da haka da yake menene ya zo gida ne kwakwara ma al'amarin sai bai yaɗu ba diyawa tun da ai kaga yana daga cikin siffa ta mutanen kirki rukon amana rukon amana to diyawa ba su musulunta ba kuma ba su faɗa mutane ba kawai ba mu yarda ba ganin dai kai ka isko mu gida tsakanin na da kai muka yi hira ba wani bayani mun gane to shi yasa ko gobe mutum ya baka amana ka rike mashi amana an gane ko saboda in baka rike amana ba ka ci amana Allah ka ci amana manzon shi ka ci amana shi rukun amana da aka baka ka rike ta an gane ko malamai suke bayani hatta da telefon wannan ko wazan da ake yi ma ka samun libur ko kuma ka bude shi ka saurara a hotbar cikin jama'a ka ci amanar mutum ni yanzu in na kira ka ta telefon na san ni da kai ne wataƙila zan faɗa ma wata amana wataƙila zan faɗa ma wata magana wataƙila zan faɗa ma sirri na mu kuma yanzu mi muke shira ka haɗi in ce ma wani ina da matsala kaza kaza da kayi gaba ka ce ka shi wani abu kaza ke damun shi oyi wa Allah kana ganin ba wani abu ne tausayawa ne lala wallahi ka ci amana kawai mutum in ya ba faɗa ma magana kuma wai ba mutum ba sai ya ce ma maganar na amana ce ta zama amana duk maganar da kaga ta shahi mutum yana buƙatar koye ta yana buƙatar sirri matsalar shi amana ce an gane ko wannan kenan Malam ya ci gaba da cewa kenan sai ya yi kira bi jaharatan ilil islami ya kira kirkiri a kowa ya shi ma. Menene aka yi wannan kiran Allah subhanahu wa ta'ala ya sabko mai aya, fasda bima tu'umar wa a'rid 'anil mushriki ka bayyana abin da aka ma umarni ka bayyana ka wasa kwan ajishi ka shafa ma mushrikai lafiya ka kauda kai na mushrikai a ƙarshen aya Allah ya kita innaka fainakal mustahzi'in mu mun isar ma duk wani mai ma izgili Allah ya ce na isar ba shi bayyana abun annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya tattaro ƴan uwan shi ya hau saman dutsen safa ko yace ku sani in nace maku ga yaki nan ya zo ta nan bayan dutsen nan me za ku ce suka ce wallahi zan mu gaskata ka dan ba mu taba samun ka da ƙarya ba kaji abin da suka ce zan mu gaskata ka dan ba mu taba samun ka da ƙarya ba sai ya ce to inni rasulun min rabbil alamin ku kiyaye kanku ku anfusakum ku tseratar da kanku ni manzo ne daga ubangijin talikai kaza kaza ya masu nasiha Abu Lahab da ya ida da yace tabballaka ya Muhammad subhanallah yace hannunka ta tabe ya Muhammad ishin wannan saboda shine ka hada mu daga nan annabi ya fara ni kira a bayyane kawai faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur Abu Talib kuma yace wallahi ni zan kare ka ba wani wanda ya isa ya taba ka an mun sha abu talib ai mun gani yadda yake san shi ya ce babu wani yadda ya isa ya taba ka duk wanda ya taba ka sai ya biyo ta kaina kuma ana tsoron abu talib shi ne babban a lokacin cikin famun tasu in ya ce a taso a taso saboda ka duba lokacin da suka sa annabi kaso da sa abu talib da sa abbas duk ba su musulunta ba aka ce da annabi da iyalan shi duka a sa su kaso ka a sai da masu komi ka a sai komi gare su har sai sun meko annabi muhammad an kashe shi amma da su aka shiga kasa suka ce muhammad ka je ka yi abinka mu ban mu mai kaka har abada sai dai mu mutu gaba daya mu ban mu mai kaka ka duba ba su musulunta ba nan me ya suke kishin jini ne suke kishi na shini wai yau sai ka same mu tsakanin mu kai da wanka bakku ga maciji kai da kananka bakku ga maciji wai hatta da uwaye ma kuna samun matsala wai har kana neman wani munkar wani mugun abu da zai samu mai dan uwanka to ka tashi ka ce ma Allah ne ka duba kawurawa ne ɗan ƙanansu ne ɗan ƙanansu ne wanda yanzu in musiba ta samu wani daga cikin dangin ka cewa za ka yi tsuntsun da ya ja ruwa shi ruwa kan doka ko to ka duba su tsayawa suka yi tsayin daka e la mine ne a tsaya nan kawai a mutu gaba ɗaya ko a tashi tare amma ba mu yarda ba a lokacin ba su yarda ba da addinin nashi amma da yake akwai mi jini da ke yawo cikinsu na 'yan uwantaka na zumunci suka tsaya tsayin daka a yi irin waɗanda abubuwan sun ishe mu mai izina Allah mana gafara bala ya ci gaba da cewa wa rabi ummi nan nisa wa suna ashar minar rijalus sahabi kullu qad hajar ila biladil hubshi fi khamisi am wa fihi adu summa adu la malam yace mutum hudu minan nisa'i daga mata sannan mutum goma sha biyu minan rijali daga maza as-sahabu kullu qad hajar da daga sahaba annabi shine yace ma rabi'un minan nisa'i mutum hudu na daga mata wasna ashara minan rijali sahab da mutum goma sha biyu na daga maza cikin sahaba annabi kullu qad hajar dukansu sai suka yi kaura suka je ina ila biladul hubshi fi khamisi am suka je garin habashawa an ce garin habashawa a lokacin menene garin bakaken mutane an gane ko habasha ba ethiopia bace ba ta ethiopia ce za habasha ko to ba ita din bace tak tak kawai duka kotan bakake habasha ake cewa lokacin sai suka ce zuwa garin bakake fi khamisi am a cikin shekara ta nawa ta biyar wa fihi adu thumma adu la mala a cikin wannan shekara ta biyar din ne suka dawo kuma suka koma ba tare da wani zafi ba nan ne yake nihi mata hudu da maza goma sha biyu ai hijratul ula bayan an fasada bi mata umar musulunci suka fara buyyana shi aka fara ganin musulmi sai aka fara takura musu aka fara matsa musu wato da aka matsa musu annabi sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya mashi umarni ya tura wasu sahabbai su je ina su je hijira amma ba a ba ba shi annabi ba a mashi umarni ba mun gane ko sai ya tura sai ya ce duk wanda yake ganin yana da iko ya tashi ya hijira ya tsira da addinin shi suka ce ina zan mu kaura sai annabi ya ce masu ku je habasha akwai wani sarki ba a zaluntar mutum ko ɗaya a wurin shi najashi kenan suka ƙaura suka ta ina habasha mutum nawa goma sha shidda sha biyu maza hudu mata a cikin wannan goma sha shida hada Usman bin Affan da matar shiwa Ruqayya ya Annabi sallallahu alaihi wasallam suka yi wannan hijirai mun gane ko to suna can ne yace ila biladil hubushi a cikin shekara ta biyar wa fihi adu a wannan shekara dai ta biyar sai suka dawo makka me yasa suka dawo sun ji labara an ce shikenan quraishi duka ta musulunta an hasa cutata masu an hasa takura masu an hasa komi da komi yayin da suka zo sun kusa shigowa makka suka ji labarin ta wannan labarin ƙarya ne abin ma tsananin ya fi nada rabi da yawa daga cikin su suka koma sauran suka ce mun shigo gida dole mu shigo ka yi tunani ka ga abin da ya huddo ka daga gida abin da ya koro ka daga gida sai aka ce ba ya kare ya za ka yi gida zaka koma aka ce tattabara uwa alkawari ko mun dare gida ta kafana ko to kowa da ka gani ya huto in lokaci ya ja ya ja ya ja ina zaya gida zai koma alaihi kazalik to shine da suka ji an ce gida asbaha gida ya koma ya ake ce mishi takribar gida ya koma yanda ya kamata sai suka ce to sise leka kenan bari mu koma gida fadal fadal bari mu koma gida to da suka dawo suka ji an ce a'a maganar nan ba haka ba take sai suka ce a to sise leka mu mun koma daga nan suka yi demito wasu suka shigo daga cikin wanda suka shigo ana karuwaya abdullahi bin mas'ud ya shigo kuma yana cikin wanda suka sha wahala da kirki ibn mas'ud yana da rauni shi ne ai muka ce abu lahab ba abu lahab ba abu jahal yake ce mai wai'il ganam ko dan karamin mai kiyon kananan dabbobi abu jahal ya ce kawai wanda ya kara ba ibn mas'ud dabbobin shi ku bar shi yunwa ta kashe shi tun da ya musulunta kai da baka da kowa talaka ka zo ka musulunta ya dinga kishin shi a banza saboda ya san ban mai kare shi ka san ayin da muka ce ma musulunci a lokacin in bakka da girgam bakka da filiye a bayanka bakka da rukunin shadid baka isa ka musulunta ba in ka musulunta kana cikin wanda za a ba wahala kuma mun gane ko shine da suka dawo kai sai suka koma kuma babu zargi ba a zarge su ba a wannan najashi bai zarge su ba sun dawo suka ce mai a'a wallahi maganar nan da muka shi ƙarya ce an gane ko sai ya ce ma mala ya ci gaba da cewa a baiti na 29 salasatun hum wa samanuna rajul wa ma'ahumu jama'atun hatta kamul wa hunna ashrun wa samanin qad summa qad aslama fi sadisi hamzatu bin asad yace ma salasatun kaga na ya ida ma hijira ta farko ko habasha sai aka zo hijira ta biyu sai ce ma salasatun hum wa samanuna rajul su wa'annan mutanen da suka yi hijira ta bi 83 ne mutum nawa 83 ne suka yi hijira ta bi wa minhum jama'atun hatta kamul yace bayan 83 nan mazan nan akwai wasu jama'a har sai da suka cika sai yace ma wa hunna jama'an nan yace ma da suka cika yace hunna ashrun hunna ashrun wa samanina summa qad aslama hunna ashirin wa samanina su goma sha takwas ne sai ya ce masu makad asalama fisadisi hamsatu nil asad bayan wannan sun yi hijirai ya ce sai a shekara ta shidda asalama hamsatu nil asad sun makad asalama ka gane bayanin yadda yake ko wannan sun makad asalama fisadisi ta hamsatu nil asad bayani ne mai zaman kanshi shi wannan salasatun wa samanuna rajul wa ma'ahumu jama'atun hatta kamul hunna ashirin wa samanin shi ne bayanin kinan namiji wannan tamanin da uku haka zalika ya ce da tamanin da uku akwai wasu jama'a har sai da suka cika jama'an nan su ne mata nawa goma sha takwas sai ya ce ma sannan sai hamzatul asad ya musulunta hamza zaki wannan mazaje ne wanda suka yi hijira ta biyu kenan wancan na farko wanda suka shigo makka sun ba da bayanin labarin mi kwanci a hankalin da suka samu a can habasha ban mai tsangwama sa kan addininsu komi lahiya lau annabi sai ya ce mai so ya ƙara komawa hijira to a nan kuma san nawa suka yi sha biyu ko yanzu da aka samu tamanin da uku in mana sun takura wahala ake ba su gasa su ake can mata hudu ko yanzu aka samu mata kusan goma sha takwas suka ƙaura suka dawo ina suka zo habasha suka dawo a zamna suka yi wannan zaman nasu fi ahsani jiwar ma'an najashi najashi ya girmama su ya karrama su mun ga bayanin najashi ko an gane ko bayan sun yi hijiran na a shekara ta shidda shi ne ya ce masu ma'asalama fi sadisati hamsatin al'asad a shekara ta shidda bayan haiku annabi sallallahu alaihi wasallam hamza sai ya musulunta wane ne hamza hamza shine ammin annabi sallallahu alaihi wasallam dan uwan baban shi ne kanan baban shi ne sallallahu alaihi wasallam bayan haka shi hamza ya kasance dan uwa ne kuma na shayarwa da annabi sai sha nono ne da annabi sallallahu alaihi wasallam akhur rida ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan an mushi ne ai mun ga yadda suke bada reno lokacin ko da an hayi yaro sai a bada reno to Hamza kuma ya kasance mutum ne wanda aka san shi mi sadauki ne zaki ne ka gane ko ka san ita sadaukantaka ta bambanta daga mutum zuwa mutum ƙarhi daban yake sadaukantaka daban zaka samu mutum mai ƙarfi amma ba sadauki bane ba an gane ko amma kuma duk in ka samu sadauki kuma ƙarfi gare shi an gane ko kuma jur'a ita kuma daban jur'a ita ce kuma ƙarfin hali jur'a ita ce ƙarfin hali ƙarfin hali kuma zaka same ta ba daga sai ka same ta mutum bai da ƙarfi bai da sadaukantaka amma ƙarfin hali gare shi jare misali a ce ga wani ga wani kura-kura nan ta tsare kohon masallacin nan an gane ko ai ga munan dai duka a zahiri dai mun wannan karfi ne sai kaga ya tashi shine zai je ya tarbe ta ya ga mi za a yi to wannan shine shura an gane ko to shi kuma Hamza sadauki ne kenan ga karhin ga jur'ai kuma ga sadaukantakai an gane ko shi kuma Hamza abinda yana cikin abinda ya saya musulunta kamar yadda muka gani baya abu jahal shi ne ya yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam munanan maganganu yi zazzage annabi sallallahu alaihi wasallam annabi uffin bai ce mashi ba hamza da ya zo wata mace ta ce hamza hamza tsaya ka ji ka ji maganganun da abu jahal ya faɗa ma ɗan wanka ka ji wai ya ce mi ya ce mi ya ce kaza kaza kaza kaza ta ce shi kuma ɗan wanka komi bai ce mashi ba haba sai hamiya ta kama shi jinin jini da muka ce jini sai ya kama shi tana shi kana kallo a wulakanta jininka ai bai kamata ba bai yi kamaci ba hamza sai ya tahi da ya tahi a waya sai da ya mara abu jihar ya ce a tashtun huwa ana ala dinihi kai ka isa ka zage shi ina kan addini shi ka duba duk yadda ake tsoron abu jihar duk yadda yake je izza hamza da ya zo mara shi ai ka san ko sadauki ne ɗan bayan ‘yan kazaki sun zaburo sarama ya ce a ku dakata ya ce wallahi yadda na zage shi yadda na zage shi komi ya mana bai rama ba ya ce kuma ko ni ne aka maɗan wana haka abinda zan yi sai ya haka ya ce kun shi zagin da na mashi an gane ko? kenan kaga wannan shine Hamza anan ya musulunta to bayan musulunta Hamza da dan lokaci kadan shi ma Umar bin Khattab sai ya musulunta Umar ma ai mun ga menene sadauki ne Umar sadauki ne wanda kowa tsoron shi yake kuma bayan sadaukantaka shi da ya imani shedan ma tsoron Umar yake in shedan ya tsinkayo Umar sai ya yi kwana bai hada hanya da Umar mun gane ko lokacin da ya zo zai musulunta da suka ga umar ya zo cewa suka yi shi kenan umar ne a kowa ya tada hankali ga shi ya hoto da takobi daman bayan mun gani riwaya mun gani a cikin tarihin baya ko musulunta umar annabi sallallahu alaihi wasallam da yake shi ma sadauki ne shari'i ne ya zo ya shaki umar ya ce ila mata ya umar sai yaushe zaka musulunta mutane sai musulunta suke mi kake jira ya ce ma rasulullah shi itul ya muslim na zo ne in musulunta ya rasulullah to mun ga bayanin musuluncin Umar a da da annabi yayi da duk sauran bayani to wannan musuluncin Hamza da Umar a shekara ta shidda shi ya sami musulunci ya sami izza shi Umar musulunci shi yace wai annabi yace wai ba mu bane akan gaskiya ya ce yau sai wallahi annabi yau sai mun hutu kayi sallah bakin ka'aba ya ce in ka ɗan kasan da zai hana mu aka taho suka kara rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi yayi sallah da ka zaburo marora marora an ce ga muhammad ta yana sallah kirikiri gindin ka'aba da ka fito marora marora kaga umar da takobi a sai sai kai kwana sai kai da mito surut an gane ko to musuluncin wayannan guda bin ya sami musulunci ya ɗauki izza ya ɗauki ƙarfi shine yace ma wa ba da tis'in min sinini min sinini salati mata abu talib zu kafalati wa ba'duhu khadijatun tuwfiyat min ba'di ayyamin salasatin madad sai yace ma bayan mun yi da shekara tara shekara ta shidda shi yasa muka ce ma urjuza resume ne resume ne a biyatun resume ne kaga daga shekara ta shidda sai ya fara yace shekara tara ta tara sai ya ce ma bayan shekara ta tara da aiko annabi sallallahu alaihi wasallam mata abu talib zu kafalatihi bayan shekara shida abu talib sai Allah ya ɗauki ranshi wanda shi ke kafala annabi shi ke kula da shi ba wanda ya isa ya taɓa annabi bayan mutuwarwa ba kamun mutuwa abu talib ai mun gani yadda aka sha ara gaba da gwagwarmaya ko akan lokacin taɓa annabi sallallahu alaihi wasallam amma yana mutuwa suka fara mai suka fara cutar da shi bayan dai shawarar da aka yi ka a cewa sai da an mai shi mutu kuka fara cutar amma wannan bai hana ba sai da suka cutar da shi shi ne ya ce ma wa ba'aduhu khadija tun tuwafiyat bayan abu talib shi ma ya mutu sai khadija ita ma ta rasu mata annabi sallallahu alaihi wasallam ita ma sai ta rasu min ba'di ayyamin salasatin madad aka ce bayan kwana uku da mutowa abu talib khadija sai ita ma ta rasu wanda an samu sabanin malamai wasu suna gani abu talib ya riga khadija wasu suna ganin khadija ta riga shi amma sahih wallahu ta'ala alam abu talib shi ya riga khadija tahiya wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi bakin ciki sosai ka duba musiba yana tare da wa amman shi baban shi bai kare shi aka dauke shi mai kwantar mai da hankali in ya shiga tashi a hankali in ya gigice ya rude ita ke kwantar mai da hankali ita ma sai ta tafi ka duba musiba saman musiba ai ashaddul ibtila al anbiya annabi yace wanda aka hijartawa a duniya annabawa ne summa alladhina yalunhum summa alladhina yalunhum aw kama ja'at riwaya sannan baya annabawa sai masu biye masu wurin imani wallahi in ka gaba a sharaba ka a rayuwarka baka samun jarabtawa to wallahi ka binciki imaninka ka binciki imaninka ai wallahi Allah sai yana son ka yana jarabta yake jarabta ka wani a jarabta shi da rishin lahiya wani talauci wani bakin ciki tashin hankali bakin cikin ƴan uwa bakin cikin abuka yake bakin cikin diya bakin cikin mata bakin cikin kowa da irin jarabawa da Allah zai mashi to da zaran kai ba a jarabta ka ita istighfari ka nemi gafarar ubangiji a ce kawai kai baka da jarabawa kullum komi naka normal yake tahiya a akwai matsala akwai matsala Allah yana jarabta ka in yana son ka an gane ko yace aw hasibtum an tadkhul aljanna walamma ya'tikum masalul ladina khalaw min qablikum massatuhumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب akace shin wai so kuke kuna tunanin za ku shiga aljanna salala babu jarabtawa wato kwatankwacin abinda ya zo ma mutanen da suka wuce bai zo muku ba na jarabtawa na musiba sai Allah ya ce mi masatuhumul ba'sa wad darra wa zulzilu tashin hankali da bakin ciki da cutarwa ta zo musu an girgiza su an jijjiga su har sai da manzon yake cewa tare da wanda suka yi imani har cewa suke wayyaushe ne nasara Allah a ce musu ala inna nasarullahi qarib an gane ko ai nasara Allah tana kusa to ka saurari nasara Allah kawai jarabtawa ga mumuni ƙarin samun daman ne na imani kuma ka ƙara samun kwanciya hankali ai Allah subhanahu wataala yana son ya jarabta kai ga hakurinka ya zuba ma lada a cikin hakurinka wannan shine jarabtawa amma kai kana tahiya salala wala binciki imaninka a ce kai rabanka da balu shekara 20 rabanka da kai wata asara ta dukiya ko wani wannan shekara goma raban da wani ya bata ma rai kai kullun lahiyar kalau kullun cikin kwanciyar hankali kake a akwai matsala akwai matsala to wannan shine jarabtawa ka gani mai kula da shi aka ɗauke shi bayan kwana uku mai kwantan mai da hankali in ya rude aka ɗauke ta talmanki annabi sallallahu alaihi wasallam ya gigita ya shiga tashin hankali shekarar nan me aka sa mata amul huzn shekarar bakin ciki annabi ya yi bakin ciki sosai ya rabu da su khadija wai wace ce khadija khadija mata annabi sallallahu alaihi wasallam ita ce wadda bayan rasuwarta ma matan shi kishi suke da ita bayan rasuwarta bayan rasuwarta babu ita matan shi kishi suke da ita saboda soyayyar da yake nuna mata sai a yanka a ce wannan ku kai makawar khadija a zo a ce khadija ummu na aisha kishi ya motsa ya ce wai kai kullum khadija tsohuwan mata shin wa Allah bai bada lama da ita ba annabi ya bata rai ya ce bai da kamar khadija sai da yi wata yana yi ma ummu na aisha na ci a kwankwara ummu na aisha a kwankwara mata gida huto da huto khadija ita ta mana kaza ita ta so ni lokacin da aka kine ita ta taimaka min lokacin da aka tsani ita ta mana haka karatun ya isa ko gobe annabi ya zo ya ce aisha huto ummul mu'minin aisha ta ce sai da na shi ina ma ban yi magana ba ta ce wallahi ba ta kishi da kowace mata annabi fiye da yadda take kishi da Khadija a yadda annabi yake nuna mata soyayya ce ita ta aihuwa man diyana duka ita ta mani kaza Khadija ta mani kaza Khadija Khadija Khadija Khadija radiyallahu anha wannan ita ce Khadija ita ce wanda annabi sallallahu alaihi wasallam bayan ne da ya aure ta bai ƙara aure ba har sai da ta yi har sai da ta rasu bayan ta rasu haula ta zo ta ce mai ya sake aure ya ce woman ba da khadija wa zai aura bayan khadija wa za ta iya tsayawa da ni wace ce za a aura bayan khadija ka zai da mutu ya ce ma yi wa zan samu bayan wane ya kasar top ce ta kai top rasulullah yana son khadija fiye da yadda kake tunani sallallahu alaihi wasallam ta kula da shi ta lele shi fiye da yadda kake tunani ta kwantar mashi da hankali kullum muna ba da falalar khadija falalar ta basu karewa an gane ko kuma an seta ta ne ta kula da shi wato saboda kwantar mai da hankali yanayin wahayi in ya zo da ya zo a ruɗin ta ce ya zo ya ce tasiruni tasiruni zammiluni zammiluni kululluɓe ni rasulullah ya ce ina tsoron in haukaci khadija ta ce wallahi la yukhzika wallahu yashtabika tasduqu fil kalami مع صلة الأرحام وتكرم الضيوف وتزيد المعدومة tace falkhawf lan yadum a cikin urzuzar sinniya wanda zan mu zo nan gaba insha Allah Khadija ta yaba shi ta kwantar mai da hankali sai ya samu kwanciyar hankali anan ta doke shi ta kai shi runwa rahim dukiyarta ta taimaka mai da dukiya fiye da yadda ke tunani an gane ko to wannan ita ce Khadija zan mu ga bayaninta a kodan mun ga bayaninta ya wuce wannan kenan wannan mun zo rasuwarta kenan bayananta da suka wuce da yawa ne kuma falalar Khadija yana da yawa a musulunci an gane ko da ita aka ai hayya a aka yi fondon wannan addini balbar ma alal itlaq wasu malamai suka ce a duniya gaba daya ita ta fara musulunta a cikin me a cikin duniya ma har mazan ai malamai da suka gawo cewa an samu sabani sai suka ce to a rarraba a mata wance a maza wannan a yara wannan a yara wannan amma malamai suka ce alal itlaq a duniya wanda ya fara mi imani da wa annabi khadija saboda mi da yazo mi yace kulullube ni kulullube ni khadija mi tace Allah bai tozartar da kai kenan tuntuni ta yarda abin da ya zo ya faɗa mata abin da ya gani ta yi imani ya gani ta yarda har ma take ɗaukar shi ta ce mu je wurin wani malami wanda ta yarda da malami ne babban malami masana addini rahiba ko wannan ko ta je da shi kenan tun nan ta yi imani da shi ai sai an dawo hayyaci ake iskowa aboki baka cikin hayyacin ka ka isko aboki wani bi da ka rude ina ka yi gida ka yi kai da ba gwamro ba gwamro ne in ya rude wataƙila ya ce ya je ya je ke to wurin wani aboki shi amma da iyalin kan ka rude ina ka yi gida ka kwantar da hankalinka ka samu nutsuwa gida sannan in yaso in ma abokin ne ka kira shi ka ce isko ni gida amma su malam basho sai dai aje a gani ko wurin abdulmajid za a ko wurin mamman sani Allah ba da gafara to kaga gida ya zo kai tsaye kuma ga Khadija abin da ta bada shine yace ma bayan kwana uku ita ma sai ta rasu an gane ko wannan ita ce Khadija annabi sallallahu alaihi wasallam ya tada hankalin shi fiye da yadda ke tunani da so Khadija sai mallan ya ce ma a baiti na 33 wa ba'da 50 wa ba'da 50 wa rubu'i aslama jinna jinnu nasibaini wa adu fa'lama yace bayan shekara bayan shekara 50 nan 50 da yace ma ba ta aike ba a'a bayan shekara 50 tashi shi Rasulullah sallallahu Alaihi wasallam bayan ya kai shekara hamsin wa rubu'in aslama da rubu menene ka eh shekara hamsin da kar an gane ko kar din shekara nawa ne wata uku kenan shekara da aka ce misali a ce ma jika ɗari da rabi ai ba rabin jika ɗari ba ake nihi ko da rabin jika ake nihi to shine ya ce ma bi rubu kenan da rubu na shekara ba na shekara hamsin ɗin ba kenan bayan shekara hamsin da wata uku an gane ko sai aka samu suka musulunta jinnun nasibaini wa adu fa alama ka sani wannan aljannun wanda ake ce mai jinnun nasibaini nasibina wannan aljannun wanda ake ce mai jinnun nasibina sai suka musulunta wa adu kuma suka komo ina cikin mutanen su fa alama to ka san wannan me yasa ake ce musu jinnun nasibain wannan wanda annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin ai bayan sun mutu ai ina aka fara mashi azaba ya fara sha tami masu kare shi babu su sai suka suka fara gasa mai aya a hannu sai ya gami sai ya ga an mai yayi mahalki an ce garin da za a yi hijira gari ne mai mi mai yawan dabinai ya ga dai siffanta mai garin da aka yi a mulki ya san garin nasu ya san mulki annabawa gaskiya ne sai ya ga a kiwayen nan ta'ifa take kama da irin garin nan sai ya ta ina ta'if ya je wa'azi da ya je wa'azi ta'if suka jehe shi suka wulatanta shi suka hohosa mai wannan wato jiki an gane ko wanda da ya zo har yake addu'an nan Allahumma inni ashku da'afi wa kuwati wa qillatu hilati yake cewa Allah ni ina ka kukan rauni na an gane ko haka zalika da kuma rauni da rishin karhi na yace Allah ina kama kukan wato karancin dubara ta shi ya azacen ne kenan ya ji yayi hayya afisul musulunta yanda da an ce je kaka kaura ya san wurin musulmi ya tashi sai suka wulakanta shi mala'iku suna tambaya mi za a masu cewa ku bar su ku bar su ina hata Allah ya hujjo daga cikin tsatsatsu wanda za su taimaka ma addini shi mala'ikun duwatsu ya ce mi ya ba da umarni a ɗauki duwatsu a hauhausa masu duka a rugurguza garin duka ce a'a annabi rahama gare shi ya ce a kyale su to wannan da ya zo ne ya yi wannan addu'a sai Allah ya koro mai mi wa in sarafna ilaika na farammin aljinni ya sami onar ƙura'ana falamma hadaruhu ƙalu an sito Allah ya ce da muka koro ma wasu jama'a na daga aljannu da suka zo suka isko ka wurin nakhla ko sun zo suna tahiya sai suka ji kana karatun ƙura'ani sai suka ce mi an sito kowa ya shiru a dakata a yi shiru a rage burwi an gane ko a san su aljannu Allah ya yi su wata halitta ce masu mi masu katsamniya suna da katsamniya bakin gwalgwado katsamniya gare su tun da ka duba kaga lokacin da suka gayyaci annabi sallallahu alaihi wasallam ya masu mi wa'azi ya je da ɗaya daga cikin sahabban shi ya nemi wuri ya aje shi ya ce ko mi ka ji kakka motsa daga nan kaga tsara annabi sallallahu alaihi wasallam ko kenan anan ba wanda ke ganin shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya aje shi ba wanda zai gani bare ya cutar da shi an gane ko da annabi ya zo sahabin ya ce ya ji wata fagamniya katsamniya hayaniya sai ya zara takobi ya tashi ka ji ƙarfin imani ba a ce ma wurin aljannu za a a ce ma wurin aljannu za a kuma an isa ka ji hayaniya ka tashi kai kadai ka ga ƙarfin imani kuma da shiga zai da ba a mai umarnin ba isa zai ya ga mine ne ake ya bar annabi haka nan sai ya tuno umarnin annabi ya ji kai saba umarnin annabi kuma bai kamata ba sai ya zamna sai ya ji an yi shiru can wurin asuba ya ji an sake katsamniya wadda ta yi waccan ya zabura kuma ya ƙara tunuwa sai ya zamna kaga inda aka yi wa'azin ƙasa na na aljannu wa'azin ƙasa da ƙasa na aljannu shine Allah ya ba mu labari wa annahu lamma qama abdullahi yad'uhu kadu yakununa alaihi libada ka sani lokacin da abdullahi bawan Allah ya tashi yana kiransu sun kusa su maida shi shinhuda yo aljannu ne ma wani sabro zai koma ya haukan shi ya saurara haka ne ko wani mi zai koma suka koma yadda suka su mai da shi shuɗa su lullube shi kaga katsamniya suka hara da ya zo ya hara karatu ya hara da siya kowa ya shiru an gane ko to akan wannan a ƙarƙashin wannan kalka kuskura ka zamanto aljani ya yi ka hankali da aka ce fai za ƙuri alƙur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun dan ana karata alƙur'ani ku yi shiru kuma ku kyale tabbas za ku samu rahama Allah ka duba su aljannun da suka ji karatun ba a hace a ce masu kyale ne da ma suka ji suka ce bi an situ kowa ya shiru an su a kyale aka tsaya tsab yayin da suka annabi ya gama wallo ila qaumihim munzirin shine sun ma'adu sai suka koma fa'alam ka sani komawa suka yi da ma suka yi da shi komawa suka yi qalu ya qaumana inna sami'na kitabar unzila min ba'di Musa ya ku mutanen mu ku sani mu mun shi wani littafi an sanko shi bayan wa annabi Musa suka shiga wa'azi suka shiga wa'azi to wannan sune jinnun nasibina wannan nasibina sunan su ne ana wasu malamai suna cewa wani wuri ne Yaman ke da kai garin garin nasu nasibin sai wasu malamai suna cewa gari ne tsakanin Turki da wannan da kusa san Turki yake an gane ko wa Suriya tsakanin Turki da Suriya shine garin suke ce mai wato Nasibin kenan shine aljannin na wurin can ne suka kado suna yawon su na duniya suka kado nan wurin Taifa wurin Makka kenan suka ji wannan karatun Qur'ani Allah subhanahu wataala ya koro su suka zo suka ji an gane ko Na'am, akwai alfiyatu sira li Hafiz al-Iraqi a cikin yake cewa wa ba'du ammadat lahu 50 wa rubu'i amin ja'ahu yas'auna jinnun nasibina lahu wa kana yaqra fi salatihi qur'ana na'am bi nakhlatin fasma'u wa aslim fasma'u wa aslimu wa raja'u fa anziru qawmahum wannan mi alfiyatu al-Iraq wato wannan mi alfiya tasira na al'iraki shi ya kata yake cewa bayan shekara shi hamsin da rube amin sai wasu mutane wasu aljannu suka zo suna tahiya jinnun nasibina shi ne jinnun nasibina lahuwa kana ya ce ya kara'a fi salatihi ƙura'ana yana cikin sallah yana karatun ƙura'ani bi nakhlatin yana wurin da ake ce mai nakhla fa aslamu wa aslamu fastama'u wa aslamu sai suka saurara kuma suka musulunta wa raja'u fa anzaru qaumahum suka koma kuma suka yi makawo wato mutanen su gargadi kaga shine da yace ma wa ahadu fa alama sai suka koma cikin mutanen su wallau ila qaumihim mundire sai suke ma wato mutanen su wato gargadi kenan wannan gari ne tsakanin Turkiya da Suriya shi wannan wanda ake ce mai nasibin shine jinnin nasibina wato na can ne su aljannin suka iso hannun wurin nan an gane ko sai malam ya ci gaba da cewa summa ala saudati amda aqdahu fi ramadana summa kana ba'dahu aqd bin siddiq fi shawwal bayan wannan annabi sallallahu alaihi wasallam sai aka yi auren shi da wa sauda wadda matar shi wadda ake ce ma sauda ita ce wadda hatta ba wa kwananta aisha ta ce kwananta annabi ya ce wurin aisha ta yaye ma aisha don ta ga annabi yana son aisha an gane ko to ita sau da a lokacin kamar yadda muka yi bayani tarihin ta ta dan girmama khawla khawlatu binta hakim ita ta isko annabi ta ce rasulullah ya kamata ka yi aure khadija ta rasu ya ce wa zan samu bayan khadija sai ta ce mai akwai ɗiya abokinka abubakar ɗiyal abokinka abubakar aisha sai ya ce mata aisha yarinya ce sai ta ce mashi ai yarinya ce wadda take yarinya ce wadda take girma sai ya ce to wa zai kula da ɗiyan annabi kamun ita yarinyar nan ta girma sai ta ce sauda saudan nan ta kasance da mijinta sun yi hijira habasha kuma sun dawo sun zamna nan maka mijinta ya rasu annabsi ya auri sauda kamun wato auren aisha wasu malamai suna nihin auren aisha aka fara sannan na sauda aka fara abubakar lokacin da aka zo mashi da auren aisha abin sai da mai nauyi yake gana annabi dan uwana ne an gane ko dan uwana ne na jini misali yake gani tunda ai ka san a jahiliya akwai wanda kake cewa dami damu mali malu ko alsuni wa tarsu in abota ta shaku ta shaku kawai sai ku mai da kanku ‘yan uwa na jini, ce jini na jininka ne, duk wanda ya taɓa jini na ya taɓa jininka. Dukiya ta abin da zan yi da dukiya ta haka zaka yi, kai in na mutu ma ka ci gado na. To bayan Allah subhanahu wataala musulunci ya zo sai Allah ya watsa wannan uhuwa ta jini sai dai uhuwa ta musulunci. Sai aka kwatanta mu abakar uhuwa da ya ce ta musulunci. To a kara gani sai aka ce a sau da aka aura a cikin mi fi Ramadan a cikin watan Ramadan sun makana aqduhu ba'da na'am sun makana ba'duhu aqd ibn siddiq fi shawwal sai aka auri ummul mu'minin Aisha a menene a shawwal a cikin darasin mu na karshe zaujatun nabi mun yi bayanin kowace mata da guntun falalarta ko bakin gwalgwado kina akan wannan duk ba sai mun dawo ba insha Allah muka ce zan mu dawo urjuza ce muke ta gaugawa zai mu wannan da yawa sai malam ya ce wa ba da hamsi na amin tala bayan shekara na hamsin wato daga cikin wato shekarun shi usriya bihi wasalawatun furidat an tai da shi isra'i aka ɗauke shi daga baitul haram masallacin ka'aba aka kai shi kudus kusan dalle zaviron simil simil huit et quelques kilos ko dans les environs 7000 kilos aka ɗauke shi a dare guda aka kai shi daga nan kuma aka wuce da shi sama sama aka dawo a daren nan aka maido shi hamsan bi hamsi na kad hafizat aka yi sallata wato eh, aka ba shi biyar amma ladan sallah hamsin take to wannan ganin cewa lokaci yayi kuma wannan isra'i wa mi'raj yana da bayani da yawa kenan tsayawa za mai a nan in Allah ya nuna mana sati mai zuwa muna cikin masu rai da lahiya da ikon yin karatun sai mu tashi Isra'il Miraj ka duba tahiyya kwa daga kusan dalle zambiron simil a kilometer kusan setmil sannan daga sama ta harko zuwa sama ta biyu tahiyya shekara 500 sama kaburin sama ta harko daga nan ƙasa zuwa sama sannan kabrin kowace sama ta yi shekara 500 wannan sama-sama-saman duka aka yi su aka ɗauko tun daga can aka cire kilometer la aka zo kudus sannan aka yi wannan tahiye a cikin dare guda aka maido annan sallallahu alaihi wasallam makka da sahi da yazo ya ce ni wa na je baitul maqdis kan ya ce na je sama suka ce wayya wayya wayya astaghfirullah suka ce yau abin nashi ya wuce ɗauka hankali tunda ka duba lokacin ba jirgi bake da kwai ba mota bake da kwai babban abin hawa na ƙarshe mine ne doki shi ma doki ka duba tahiyar wata ce ta kai wata ko hiye da haka tahiyar wata tun da dalle zafiro 7000 km a doki tun da yadda dai kai tahiya da witar amidi ka tsaya ka huta ka yi tahiyar marece haka ne tahiyar balaguro lokacin tahiyar sahi tahiyar marece burdi burdi ake yi tahiyar sahi ake yi na wata guda ne ko tahiyar wata guda ne kaji daga makka zuwa wannan a doki in garman doki za a yi tahiyar wata guda to shi kuma rasulullah aka yi ta a dare ɗaya kamar sun rabu da shi yanzu bayan isha sun gan shi kowa ya gan shi gobe da sahi so ya ce masu to jiya fa na tafi baitul maqdis kan ya ce masu daga nan kuma muka yi sama su kai kai kai kai kai Allah wani gafara in Allah ya nuna mana sati mai zawa sai mu tashi bayanin Isra da Mi'raj zuwan shi can da zuwan shi sama fata abin da muka yi daidai Allah ba mu ladan shi kuskure karamcin ilimi ne gare mu Allah subhanahu wataala ya mana gafara ya share shi daga kirzan mu Allah ƙara ba mu kwanciya hankali da zaman lahiya a ƙasashenmu da ƙasashen musulmi. Allah ƙara buɗa mana arziki mai amfani a ƙasashenmu da ƙasashen musulmi. Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara mana san Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ya tada mu tare da shi ranar tashin kiyama. اللهم يسر لنا الامور كلها ولا تجعلنا من القانتين ربنا اقض هوائجنا وهوائج كل من اوصينا بالدعاء ومن اوصيناه بالدعاء ومن نحب فيك ومن يحبنا فيك يا ارحم الراحمين واقض هوائج كل من له حق ان ندعو له يا ارحم الراحمين اللهم اغفر لوالدينا اللهم اغفر لوالدينا اللهم اغفر لوالدينا وارحمنا بعدهم واحشرنا معهم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين في جناتك جنات النعيم على سرر متقابلين برحمتك يا واحد القهار وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وسبحانك اللهم وبحمدك ونشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك